إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد روى البخاري ومسلم حديثا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عباد الله فالحديث عن القلب فالحديث عن القلوب وعن صفاتها أمر مهم حيث إن مدار الأعمال على القلب فبه تصلح الأعمال أو تفسد بل لا تقبل الأعمال أيا كانت إلا إذا صلح القلب وهو كذلك ملك الجوارح فلا تعمل الجوارح شيئا إلا بعد أمره قال الغزالي رحمه الله القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة قلب أمر بالتقوى وزكى بالرياضة و وطهر من خبائث الأخلاق القلب الثاني القلب المخزول المحشون بالهوى المدنس بالأخلاق المذمومة والخبائث المفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب الملائكة القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خواطر الإيمان فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير فينبعث النفس بشهواتها فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوي الشهوة وتحسن التمتع والتنعم فينبعث فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبه فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الخير على الشر وقلة اكتراسها بالأواقف فتميل النفس إلى نصف الأقل قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقلوب الثلاثة القلب الأول قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم فقد استراح الشيطان من إلقاء الوسواس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكين والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواطف الأهوية فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الضعف بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة والقلب الثالث قلب محشون بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فلنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق عباد الله فأنواع القلوب ثلاثة النوع الأول القلب السليم الذي سلم صاحبه من الوقوع في الشبهات والشهوات واستقام على أمر الله تعالى وقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتدى أيضا بالسلف الصالح فنتج عن ذلك سلامة قلبه في الدنيا من أمراض القلوب التي تعتريه وأما يوم القيامة اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون فإنه سيأتي ربه بهذا القلب السليم فيتمنى كل واحد في ذلك اليوم أن يكون صاحب ذلك القلب وصفات هذا القلب عباد الله هي الصفة الأولى مطمئن قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والصفة الثانية منيب قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والصفة الثالثة وجل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والصفة الثالثة والصفة الرابعة سليم قال جل شأنه إلا من أتى الله بقلب سليم والصفة الخامسة لين قال جل ذكره الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من حاد والصفة الثالثة رحيم رؤوف قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بإيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون والصفة السابعة خاشع قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والصفة الثامنة عليه سكينة قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما والصفة التاسعة قوي قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا والصفة العاشرة مخبت قال جل جلاله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم والنوع الثاني عباد الله القلب الميت هو الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه وخالقه ورازقه ولا يعبده ولا يعتمر بأمره ولا ينتهي عن نهيه ولا يحب ما يحب ويرضاه ولا يبغض ما يبغضه ويأباه بل واقف مع شهوته ورغبته حتى ولو كان فيها مسكتا ربه فعبادته لغير الله حبا وخوفا ورجاء وسقطا إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن أعطى أعطى لهواه فهو آثر عنده وأحب إليه وأحب إليه من رضا مولاه لا يستجيب لنافع بل يتبع كل شيطان مريد الدنيا تسقطه وترديه والهوى يسمه أما سوى الباطل ويعميه فهذا هو القلب الميت الذي ذكر صفاته في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وجعلنا قلوبهم قاسية ولكن قسد قلوبهم في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وجعلنا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون القلب الثالث عباد الله القلب المريض القلب المريض هو قلب له حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة وتلك أخرى فهو لما غلب عليه منهما وله صفات كثيرة جاءت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزج قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلوا وسلموا على نبينا محمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد yan uwa khutuban mu ta wannan mako ta shafi bayani akan wani hadisi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito daga wani babban sahabi annu'man bin bashir Allah ya kara masa yarda yace naji da kunne na sai da ya kama dan yatsansa ma ya rike kunnan naji da wannan kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa haƙiƙa halal a fili take kowa ya san menene halal sai dai ya ƙi haramun a fili take kowa ya san ta sai dai ya aikata ta da gangan amma tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa sun yi kama da halal ta wata fuska sun yi kama da haram ta wata fuska wannan ya sa mutane da yawa ba su san hukuncin wannan ba sai sun tambaya wanda ya fada cikin shubaha wanda ya kiyaye kansa daga shubaha to ya kubuta ya tsarkaka da addininsa da mutuncinsa ya tsira da addininsa ya tsira da mutuncinsa wanda ya nisanci shubuhohi wanda yake fadawa cikin shubaha abinda halaccinsa bai bayyana kararawa haramcinsa bai bayyana karara ba sai an yi bincike mai tsanani kafin a riskar da shi ga haramun ko halal ba fa haramun din ba ita kanta haram dama a fili take wanda ya fada mata da gangan ya fada halal a fili take wanda ya fada mata da gangan ya fada da ka sanin halal da haram dukkan musulmi kusan sun yi tarayya in an ce giya kowa zai ce haramun ce in an ce zina kowa zai ce haramun ne in an ce yin sallah kowa zai ce wajibi ne in an ce bin iyaye kowa zai ce wajibi ne wannan kowa ya san halal da haram amma tsakaninsu ne wasu abubuwa suke kaiwa su komo waɗanda a cikinsu akwai rikitarwa to wanda ya nisanci irin waɗannan har sai ilimi ya bayyana akan halaccinsu ko haramcinsu to wannan ya kara addininsa ya kara mutuncinsa wanda yake fadawa cikin shubaha to hakika ya fada cikin haram ga misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mai kiwo ne ya kora awakinsa suke kiwo a gindin shinge an hana ga shinge an sa kuma sai awaki suke kiwo a gefen shingen mai rage su samu yar kofa su fada ciki yace karra'i yar'a haulal hima kamar mai kiwo ne yake kiwo a gindin shinge yushiku an yarta a fihi saura kiris ya samu kofa ya fada ciki to haka nan wanda yake bin shubuhohi yana dab da ya fada cikin haramun sai ce ku sani hakika duk wani sarki a duniya duk wani mai mulki yana da dokoki yana da iyakoki yana da ka'idodi to ku shina shi Allah nasa dokokin da ka'idodin shine abin da ya haramta kuma ku sani a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta lalace to dukkan jiki ya lalace wannan tsoka ita ce zuciya bayan allah magana akan zuciyoyi da siffofinsu al'amari ne mai mahimmanci domin ayyuka ga baki ɗaya suna dogaro ne da zuciya zuciya mai kyau da zuciya mummuna da zuciya mara lafiya da zuciya mai imani don haka ayyuka suna gyaruwa ne da gyaruwar zuciya suna ɓaci da ɓacin zuciya kuma ana karɓa ayyuka ne gwargwadon yadda zuciyar mutum ta inganta da kuma yadda zuciyarsa ta gyaru don haka ne ma aka ce su kansu gabbai suna biyayya ne ga zuciya abinda take so shi ake yi al'imamul gazali ya ce zuciyoyi sun kasu kashi uku dangane ga tabbatar su akan sharri ko kuma tabbatar su akan alkhairi ko kuma kai komo tsakanin waɗannan biyun akwai zuciyar da aka raya ta da tsoron Allah ta tsarkaka da ibada ta kuma nisanci munanan halaye zuciya ta biyu zuciyar da ta zamo taɓaɓɓiya wacce aka cika ta da son zuciya aka gurɓata ta da halaye marasa kyau da datti aka buɗe ƙofofin shaiɗan suna zirga-zirga ba biza babu lese fasi haka suke shiga zuciyar mutum an toshe ƙofofin mala'iku ba sa kaiwa wannan zuciya zuciya ta uku shine zuciyar da akwai tunaninnuka iri-iri a cikinta yau ta hankaɗa cikin haram gobe ta faɗa cikin halar gata ta yi zirga-zirga ta ƙi ta tsaya guri guda saboda wannan na fincikar ta son zuciya na fincikar ta shaɗan na fincika sannan kuma sha'awa tana angizawa a je a halaka baki ɗaya malam ibnu qayyim yace haka nan shi ma yace zuciyoyi sun kasu kashi uku akwai zuciyar da babu imani kwata-kwata a cikinta da dukkan alheri irin wannan zuciya baki kirin take shedan ma ya huta ba sai ya sha wahalar halakar da wannan ba dama halakakke ne shedan ya mayar da zuciyarsa nan ne gidansa nan ne makwancinsa nan ne kasarsa ya samu gindin zama a cikin zuciyar irin wannan zuciya ta riga ta taɓarɓare ta lalace sharrin ciki baya fita alheri daga waje baya shiga zuciya ta biyu zuciyar da ta haskaka da hasken imani sannan kuma a lokaci guda ga kai koman shaidan a cikin wannan zuciya yana zirga-zirga yana kai komo ga imani ga kuma rashin imani a lokaci guda ga son zuciya ga kuma daidai yau mutum ya daidai gobe da haka yaƙi ake a cikin zuciyarsa tsakanin halar da haram tsakanin shaidan da son zuciya yaƙin yana rinjaye ne ga wanda ya ci nasara a kai sannan zuciya ta uku ita ce wacce aka cika ta da imani fal babu son zuciya a cikinta ta haskaka da hasken imani ta samu saiti son zuciya baya rinjaya duhu ya gushe daga cikin wannan zuciya ta samu haske da shaidan zai zo kusa da wannan haske zai kone kamar yadda in shaidanu suka yunkuri za su je sama ake jifansu da taurari su kone bayan Allah zuciyoyin kenan sun kasu kashi uku akwai zuciya lafiyayya wacce mai ita ya kubuta daga cikin shubuhohi da sha'awa ya tsaya kan al'amarin Allah ya koyi da koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi magabata na kwarai da wannan ne zuciyarsa ta samu lafiya daga dukkan cututtuka masu halakarwa wannan shine zuciyar da Allah yake so a zo da ita ranar alkiyama yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da kuɗi da 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo zuciya sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya wannan zuciya kubutacciya tana da siffofi guda goma kamar da alkur'ani ya siffanta ta da siffofi guda goma siffa ta farko an ce nutsatsiya ce saboda yawan ambatan Allah Allah ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani zuciyarsu suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ambaton Allah ala bi zikirillahi tatma'innul qulub da yawan ambaton Allah da yawan zikiri da yawan salati da yawan istighfari da yawan karatun alkur'ani da yawan addu'o'i zuciya take samun nutsuwa da kwanciyar hankali siffa ta biyu zuciya ce mai komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala ce man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah a fake ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah siffa ta uku Allah ya ce zuciya ce mai tsoron Allah innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah muminai su ne waɗanda an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu tsorata wai za tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan siffa ta hudu zuciya ce da ta kubuta kubutacciyar zuciya ce wanda babu sharri a cikinta siffa ta biyar zuciya ce mai laushi mai taushi wanda alheri yake samun zama a ciki sharri baya samun wurin zama a zuciyar siffa ta shida zuciya ce mai cike da tausayi da jin kai sannan siffa ta wato bakwai zuciya ce wacce ta karkata zuwa gaban umarnin Allah bata bushe ba bata kekashe ba sharri bai zama gindin zama a cikin ta ba siffa ta takwas akwai nutsuwa a cikin wannan zuciya kamar yadda Allah ta'ala ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shine ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan muminai siffa ta tara wannan zuciya ce mai ƙarfin imani Allah ce wa rabatna ala qulubihim muka daure zuciyarsu yadda sharri ba zai shiga ba sannan ba za su samu rauni wajen bin Allah da bin umarninsa ba na goma zuciya ce wacce take mai tawazu'u mai kankan da kai babu girman kai babu takama babu fankama babu nuna isa a cikin wannan zuciya don waɗannan siffofi ne waɗanda Allah baya son masu su sannan nau'i na biyu matacciyar zuciya wacce babu rayuwa a cikinta irin mai wannan zuciya bai san Allah ba bai san wa ya halicce shi ba bai san mai azurta shi ba baya bauta wa Allah shi kadai baya bin umarninsa baya hannuwa da hannunsa baya san abin da Allah yake so iyarda da shi baya kin abin da Allah yake ki ya ce a guje shi ya tsaya ne tare da sha'abarsa da kuma abin da zuciyarta take so ko da ku akwai fusa ta Allah a ciki bautarsa ga wani Allah ne ƙaunarsa da tsoronsa da fatansa da fushinsa in ya so zai so ne don son zuciyarsa in ya ƙi zai ƙi ne don son zuciyarsa in ya bayar ya bayar ne don son ransa haka ya fifita abinda zuciyarsa take so fiye da abinda Allah yake so yarda da shi baya amsa mai wa'azi in an masa wa'azi yana bin shedani ne halakakke duniya ita take fusata shi in yayi kuka ko yayi fushi ko yayi dariya ko yayi fada duk dan duniya ne to Allah ya tsare mu da irin wannan zuciya zuciya ta uku ita ce zuciya mara lafiya rashin lafiyar zuciya ya dangana ga irin ciwon da aka saka mata akwai ciwon munafunci fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada sannan akwai kuma ciwo na sha'awa wa yatma allazi fi qalbihi mardun sai wanda akwai ciwon sha'awa a zuciyarsa ya sa rai in ya gama ce ta fito da jikinta ko ta fito da wani bangare na tsiraicinta wannan zuciya ita ko kawa ne a cikinta ga wannan ciwo yana rinjaya ga kuma lafiya tana zuwa na sauraron karatun alkur'ani da sallah da zikiri da ambatonsa da haka a ƙarshe abin da ya rinjaye shi zai hukunci da wannan zuciya ashe girman mutum ba da kyansa bane ba da tsawonsa bane ba da baƙinsa bane ba da farinsa bane ba da kudinsa ko iliminsa bane da zuciyarsa ne darajar mutum darajar zuciyarsa idan zuciyarka mai kyau ce to a wajen Allah kai mai kyau ne ko da mummuna ne a siffa idan zuciyarka lalatacciya ce a wajen Allah kai mummuna ne ko da siffarka mai kyau ce to da ana wa mutum hukunci ne da zuciyarsa ba da farinsa ko bakinsa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kallon farinku ko bakinku ko launinku yana kallon zuciyarku ne da ayyukanku saboda kan mu yi kokari mu gyara zukatanmu mu cika su da alkhairi mu nisanta su da sharri da hassada da keta da mugunta da dukkan bala'o'i makamantan irin wannan mu nisanta zukatanmu mu cika su da alkhairi Allah ka cika zukatanmu da alkhairi ka cika su da imani kamar da manzon Allah yake addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinika ya Allah mai juya zuciya ka tabbatar da zuciyarmu akan addininka ya Allah mai jujjuya zuciya ka juya zuciyarmu zuwa ga yi maka biyayya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wala mu gushe ba muna yin addu'a akan abin da ya faru ga 'yan uwanmu na ƙasar barma waɗanda wasu masu addinin buda suka afka musu allah ci gaba da tsare musulmi ko ina a duniya sannan kamar da muka shina a ƙasar nan ma akwai abubuwa da suke tasowa waɗanda wasu makiya wannan ƙasar makiya zaman lafiyar wannan ƙasar makiya ci gaban wannan ƙasar suke ta an tayo kuɗi ga wata ƙabila da masu wani addini domin su tayar da rigima a yakin basasa wanda zai wargaza kasar ya jefa ta cikin yunwa da tashin hankali to Allah mai musu da sharrin su kansu ana ta samun labarai iri-iri na afkawa mutanenmu da ake ta yi musulmi hausawa a yankin kudu an yi haka ne domin mu ma nan a ziga mu mu afkawa waɗanda suke nan to mu ba mahaukata ba ne mu ba za mu afkawa kowa ba babu wani kabila ko wani mai addini da za mu afka masa mu kashe shi ko mu cuce shi ko mu zalunce shi domin tun da ya taso daga yankinsu ya dawo ƙasanmu ya dawo yankinmu ya nuna zaman yankinmu ya fi masa zaman lafiya kuma zaman yankinmu ya fi masa alheri to amma haƙƙin yana kan shugabanninmu wajibi ne gwamnonin arewa suna da majalisa su goma sha tara su yi kira da a tsagaita zubar da jinin da ake na al'ummar musulmi da kuma sauran ƙabilu da suke yankin kudu domin wannan shi zai kawo zaman lafiya kamar yadda in buƙatar su ta tashi suke kira da a irin wannan sannan muna kira da shugaban ƙasa wanda muke ce masa addu'a ba dare ba rana akan ya samu lafiya ya ci gaba da mulkin ƙasar nan sai fa an takafa mutanen nan da ƙarfi sai fa an ɗauki mataki irin matakin da aka ɗaukar wa shi a fa sai an ɗauki ninkin sa akan irin mutanen nan domin aikin gwamnati ne ba aikin talaka bane mutumin da yazo yace a raba ƙasa har yake kashe masu wasu addini yake kashe masu wasu kabila to wajibi ne fa a yi masa soja wajibi ne a sa kafa da takalmin karfe a taka shi domin shi zai kawo kasar zaman lafiya amma in ba haka ba in shugaban kasa ya sakaci da harkar mutumin nan da yake so ya wargaza Najeriya wanda mun tabbatar kwangila ya ɗauko shi yasa a baya lokacin gwamnatin Jonathan ba su ce za su raba Najeriya ba sai da suka ga musulmi ne ya hau sai da suka ga Buhari ne ya hau sannan suke so su jefa ƙasar cikin yakin basasa domin abin da yake so ya kawo na alkhairi ya kasa to kaga dole sai ya sa kafa an take shi in ba a take shi ba mutane suna ta gani a cikin kafafen yada labarai ana kashe musu yan uwa to ba wanda ya isa ya iya tsayar da rigimar da za ta tashi a ƙasar nan saboda haka yadda ba a saurara wa wasu ba da suka kawo tashin hankali ƙasar nan to shi wannan ba shafaffe da mai bane ba shafaffe da mai bane ya kamata shi ma a sa kafa a taka shi yadda ake ta kashe mutane da sunan boko haram a maiduguri aka kakkashe 'yan shi'a to wannan shi fi cancanta domin shi so yake wargaza kasar baki daya so da muna kira da gwamnati da ta ɗau mataki tsatsaura akan wannan mutum wanda mun tabbatar kuɗi ake bashi da ƙasashen waje dama akwai ƙasashen da suka yi ta faɗa cewa najeriya ba za ta shekara goma sha bakwai ba za ta wargaje gida uku kuma yankin arewa shi ake so a jefa cikin faɗa wannan duk rigima da ake kira boko haram su suka kirkiro ta domin a ci gaba da kashe mutane a wargaza tattalin arziki a watsa al'ummar mu mu wayi gari mu miliyan sama da saba'in amma ba mu da makoma a kasar baki daya saboda muna kira ga shugaban kasa ko muna masa addu'a ya ci gaba da wato Allah ya ƙara bashi lafiya ya ci gaba da kawo alkhairi wannan kasa amma fa wannan mutumin da yake so yake ta kafi tuntunu sai fa an dau mataki a kansa ba magana lallashi bane ba magana a bashi kuɗi bane ba magana a bashi tsaro bane magana ce sai a ɗauki mataki zazzafa a kansa wannan shi zai kwantawa da sauran al'umma hankali Allah ci gaba da kawo mana zaman lafiya Allah duk waɗanda suke kulla mana sharri da sunan addinin mu ko ƙasar mu ko kyakkyawan zamantakewan mu Allah ya mayar da kansu mu mutane ne masu karanci mutane ne masu zaman lafiya mutane ne masu alkhairi in ka ga yadda muke zaune a Kano kabilu daban-daban gashi nan kowa yana harkokinsa ba mai takura wani saboda addinin mu ya nuna mana ba bambancin kabila kuma kowa gashi yana addinin sa ba mai takura masa saboda mu musulmi ne muna da tarbiyya ba yadda za mu je mu afka wani mu kashe shi dan yana wani addini ko yana wata kabila so muke zama musulmi ma saboda haka mu ba za a jefa mu cikin rigimar basasa ba amma ko ba za mu yi shiru muna kallo ana kashe yan uwan musulmi ba dole mu kira da gwamnati ta dauki tsatsauran mataki domin ta kare rayukan mutane an nuna da yawa gashi na a kafafen yada labarai jami'an tsaro suna tsaye suna kallo mutane sun fito da mutane hausawa suna yanka su a gaban jama'a kuma an nuna gashi nan an zo da wukaki ana liƙa mota mota ana neman hausa man domin a yanka shi to wannan matakin da waɗannan mutanen suka ɗauka shiri ne daga ƙasar waje domin a wargaza najeriya haka muna fata da wanda suka sa su da su Allah mai musu da sharrin su kansu Allah ci gaba da ba wannan ƙasa zaman lafiya Allah ci gaba da tsare rayukan musulmi da dukiyoyinsu da mutuncinsu da rayuwarsu Allah duk wanda zai kulla makirci don ya wargaza mu ko ya kawo mana tashin hankali ko musifa ko rashin zaman lafiya Allah ka mayar ma kansa ka mayar cikin gidansa ka mayar cikin zuciyarsa Allah ka ci gaba da kawo mana zaman lafiya da alkhairi wa qumu li salatikum